بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna mika wa Allah madaukakin sarki godiya wanda a cikin rahman sai ya ƙara tara mu a daidai wannan safiya safiyar alhamis 18 ga watan zulqa'da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina shekara 1438 daidai da goma ga watan takwas shekarar bature ta 2017 za mu ci gaba da darussanmu da muke gabatarwa na waɗannan karatuttukan ajin zaure a inda muke gabatar da karatu a cikin littattafan al'ibana an shari'atul firqatin nadiya wa mujanabatil firqil mazmuma na babban malami Abu Abdullah Ubaidillah ibn Batta al-Uqbari Allah madaukakin sarki ya jikan shi da rahma sai kuma littafin Sharhul Aqidatul Wasitiyya wanda babban malami Muhammad ibn Salih al-Usaimin yayi sharhin shi littafin aqidatul wasiya na Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiya Allah madaukakin sarki ya jikansa baki ɗaya da rahma sai kuma littafin dalilus saliki ko irshadus saliki ila ashrafil masalik na Malam Abdulrahman al-Askar kenan wanda aka fi sani da littafin Askari a cikin fikihun malikiya ubangiji Allah muke roko yayi mana gaman katar za mu tashi daga daidai babi wanda al'imamu ibn Baffa ya kira da mana a shafi na ɗari uku da biyar kenan daidai shafi na ɗari uku da biyar inda ya ce babu ma umira bihi min at-tamassuki bis sunna wal jama'a wal akhadhi biha wa fadlu man lazimaha idan ka dauki wawu din a babin isti'nafiya kenan in kuma kai idafan shi zama wa fadli man lazimaha duka kuma ja'iz ne zaka iya karanta su da haka insha Allah wato wannan babin bayan da muka gama jin bayani game da mahimmancin riko da jama'a da kuma hadarin da yake cikin rabuwa da raba kan al'umma musamman a cikin harkan addini sai malam ya biyo bayan shi da babin da zai yi umarni game da riko da sunna sunna za mu zo mu ji menene sunna insha Allah har da ake cewa wasu ahlus sunna ake jingina su zuwa ga sunna musamman a cikin sharhin wasiya shi ma daidai gaban da zamu tashi kenan wajen faɗin ibnu taymiya ahlus sunna wal jamaa za mu ji malam usaimin abin da zai faɗi game da wannan kalma so menene bayani game da umarni da aka yi wajen riko da sunna ka rike shi gab wal jamaa da kuma duk wanda ya yadda shi zai ainihin yi aiki da sunna to shi ma ka rike wannan jama'a kada ya zama ka ware daga gare shi sannan wal akhadi biha da kuma karban sunnan duk sanda ka ji shi idan aka kawo maka sunna kada kai ta'awili domin wofantar da shi ka karbi wannan sunna ko mun fahimta jama'a to kaga a wannan yana nuna ashe ba wai kawai jingina mutum jingina kan mutum zuwa ga sunna bane yaya zuciyanka yake wajen karban sunnan ma idan aka kawo maka ita ina fata an gane sannan mala yace za mu ji bayani kuma har wa yau game da fadlu man lazimaha falalar wanda ya lazimci sunna da jama'a da kuma karban sunna menene falalan irin wannan mutumin dukkan su ne abin da zai kawo mana a cikin wannan babin insha Allah hadisin da malam zai bude wannan babu da shi shine lamba hadisi na 142 a inda malam yace حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الله بن عمر القواريري قال أخبرني أبو بكر محمد بن الحسن قال أخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال حدثنا داود بن رشيد هكذا كرت وانا با رشيد با أبي سباب تسجيري رشيد كما يدعي كيتوا أنيس kamar yadda ake cewa Umayr an fahimta ko duk suna masu wazanin tasbirin nan قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ثور ابن يزيد قال حدثني خالد بن معدان قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر ابن حجر الكلاعي قال waɗannan malamai dukkansu guda biyu suka ce atainal irbadu ibn sariyata mun zo wajen sahabi irbadu dan sariya wannan sahabi kusan duk wanda ya karanta arba'un hadisi ya taba jin sunan shi kuma hadisin nan dai da ka sani na arba'un hadis a nan ne zaka ji asalin hadisin me ya kai irbadu dan sariya ya faɗi wannan hadisin kun tuna hadisin ko hadisin da annabi yake cewa alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasulin madina to shine dai zamu ji anan an gane waɗannan malamai guda biyu suka ce mun zo wajen sahabi al-irbab ibn sariyata Allah madaukakin sarki ya kara mushi yadda to kaman ka tambaye su ka ce musu wane ne wannan sahabin sai suka ce wa kana min alladhina anzala Allahu fihim wannan sahabi da kake ji yana ɗaya daga cikin sahabban da Allah ya saukar da wannan aya na cikin suratul tauba saboda su wata aya ce ولا على الذين إذا ما أتوك لتحمله قلت لا أجد ما أحملكم عليه kun san lokacin da aka fito za a tafi a yakin tabuka ne ko a lokacin musulmai suna cikin kunci na talauci da yunwa da rashi da kaza da kaza da kaza to ga kuma wannan tafiyan za a yi shi ne a lokacin da ake tsananin zafi ga tsananin rana ga kuma tafiya mai nisa da dama sai zan ba su da abun hawa an fahimta ko sai suka rinka zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sallamawan su ga sallama rayuwar su ga addinin Allah ya manzon Allah mu dai kaga halin da muke ciki ba mu da abun hawa kuma wannan tafiya ba zai yi a kasa ba ka ba mu abun hawa wanda mu ma za mu hau koda na haya ne mu je mu dawo an fahimta ko manzon Allah ya rinka ce da su la ajidu ma ahmilukum alayhi ni kaina ban da abin da zan dauke ku da shi wanda ya samu dama ya je abin nan ya tafi wanda ya samu wani wanda zai raka shi ya tafi amma annabi ma babu sallallahu alaihi wa sallama jama'a mun fahimta to su wani ne sahabban da suka zo wajen manzo Allah neman abin hawan wannan sahabi Irbadu dan Sariya yana daga cikin su ko mun fahimta yace da muka shiga wajen shi fa dakhalna sai muka shiga mu mu biyu fa sallamna alaihi muka yi mishi sallama fa kulna muka ce da shi atainaka za'irina أو زائرين عائدين مقتبسين منذ غريك مو بيو دينن na farko dai da nufin ziyara mu zo mu sadar da zumunci na ƴan uwantaka na musulunci sannan a'idain mun zo wajenka a matsayin waɗanda suka zo wato a iyada gaida ka an fahimta ko mun kawo maka gaisuwa a matsayinka na babban malami sahabi sannan muqtadisain sannan mun zo maka da ainihin wato al'amari ne wanda muna neman kai mana iktibasi rayuwanku da manzon Allah yi mana bayani menene abin da za mu yi riko da shi a irin wannan zamani da muka samu kanmu za mu zo mu ji a lokacin al'amari ya rikice ne ana cikin wato fauda ne da hayaniya da rudani ga matsalolin shugabanci ga matsalolin aƙidun bata to ku ne sahabban da kuka zauna da manzon Allah me annabi ya faɗi game da irin wannan zamani idan ya tare shi mutum to abin da ya kawo mu kenan fa qala irbadu da ya ji manufansu da abin da ya kawo su sai ya ce to ku zauna ku ji salla bina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zata subhi aw as-subhi zata yawmi annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi mana sallah asuba wata rana thumma aqbala alaina kamar yadda annabi ya saba idan yayi sallah to yakan juyowa ya fuskanci mamun shi sai ka al-Imam al-Bukhari ya kafa babi mai zaman kanshi game da limani idan yayi wa mutane sallah to ya juyo ya kallo su har wajen juyon ma ya bayani akan cewa ko ta wani bangare ya juya daidai ne zai iya juyowa ta dama zai iya juyowa ta hagu wannan yana daga cikin sunnan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata akan shi duk sanda ya jagoranci mutane sallah to annabi yayi mana sallah asuba wata rana kamar yadda ya saba sai ya jiyo ya waiwayo mu fa wa'azana mau'izatan baligha manzo Allah ya mana wa'azi wa'azi mai ratsa jiki wanda ya kai matuƙa zarafat minha al'uyun wannan wa'azin sai da ta kai ga ta zubar da hawaye a idanun masu sauraron shi wa wajilat minha al sannan ta kada zuciyar duk wanda ya ji wannan wa'azin ai ko ka gugan aka ce manzo Allah yake wa'azi iya bayani ya kare sallallahu alaihi wa sallama fa qala qa'ilu da wa'azi ya wa'azi da jawabi ya jawabi zukata suka karkada sai wani ya tambaya dan an ji manzon Allah bai fiye irin wannan wa'azin ba wannan wa'azin akwai dalili sai wani mai tambaya yace ya rasulullah ka annaha mau'izatan muwaddi'in haba ya manzon Allah wannan irin wa'azi kamar wanda daga yanzu za mu yi ban kwana kenan ba za mu ƙara ganin ka ba to amma duk da haka akwai alamun haka ne to menene abun bukatan ka fa ma za tu'hadu alaina ya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wani alkawari zaka dauka akan mu ma'ana menene abin da zaka yi mana na wasiya kaga abubuwan da man sahabbin ne ya faɗi guda biyu ne na farko wa'azin nan ya tsorata mu da yawa ya manzon Allah sannan wa'azi ne kamar mai ban kwana to in haka ne kai mana wani wato alkawari ka ɗauki wani ahad yarjejeniya da ko da ka tafi mu kuma sai mu wanzu a kan shi to kaga inda ba abinda wannan sahabi ya faɗi ne abinda ke ƙasa ba annabi zai ce mai a'a ba ban kwana nake muku ba sai annabi bai waiwayan nan ba ashe tabbas ban kwanan annabi yake yi sai kuma ya musu wannan mu'ahada din cewa ga wasiyar da zan tafi in bar ku cikin shi annabi yace usikum bi taqwallahi ina muku wasiya da tsoron Allah kun ji abu na farko kenan jama'a shi yasa yana daga cikin alkawari da Allah madaukakin sarki ya dauka da manzani a kowane hali suka samu kansu a cikin al'umman su wasiyar farko da suke yi shine jin tsoron Allah walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum ko anittaqullah ku ji tsoron Allah wannan shine wasiya mafi girma wanda kai kanka jissan da ka zo za ka yi wasiya to ka fara da shi tsoron Allah ya fi komai mahimmanci jama'a ina fata an gane a cikin wato iyalanka ne a cikin ƴaƴanka ne a cikin ƴan uwanka ne a cikin ɗalibanka ne a cikin abokanka ne na zama na harkar kasuwanci ko karatu ko menene idan wani dalili ta samu za ka yi wasiya to ka fara da yin wasiya da jin tsoron Allah an zauna zaman taro ne zaman mitin ne ko ne ina fatan an gane annabi yake usikum bi taqwallah ine muku wasiya da jin tsoron Allah was-sam'i wat-ta'a sannan ine muku wasiya da ku rinka ji ma'ana ku rinka karban doka kuma kuna yin ta'a gawa ga wanda yake shugaban ku kenan annabi yake wa in kana abdan habashiyya ko da kuwa wannan shugaban bawa ne ku ji ba ɗa ba kaga cikin nau'in jinsin mutane wanda ake fi ganin shi a matsayin makasanci shine bawa annabi yace in dai aka samu yanayi ya kai bawa ya zama shugaban ku to ko da bawa ne ku mishi da'a to ba ma wai ordinary bawa ba bawan ma ko da ba habashe ne ba ma farin fata ba larabe irin ku ba kun gane misalin da annabi yake buga musu ko ma'ana wanda kuke ganin gaba ɗaya bai kai ku ba a yanzu ma fararen fata ko larabawa ya suke ganin su da waɗanda ba larabawa ba suna ganin akwai zarciceniya da fifiko ko to ina kuma da a ce wanda yake bawa a cikin baƙaƙe ko kun gani amma annabi yana nuna musu muhimmancin bin umarnin shugaba da kuma yin mishi da'a annabi yake ko da shi ne ya zama shugaba a kanku ku yi mishi da'a anan ya al-Imam al-Bagawi shine lambar da malamin ya sauke anan kasa ma za ku gan shi yake ishara akan cewa ba annabi na nufin cewa a je a rinka nemo bayi bakake ana mai da su shugabanni bane a'a buga misali ne dan a nuna kaiwa matuƙa ko da hakan ta kasance ina fata an gane amma sanannen abu ne annabi ya nuna cewa al'a'imma min quraish ko waɗanda za su rinka shugabanci da jarugorancin al'amurra daga quraishawa ne ashahi annabi abin da yake nuna mana anan shine mu rinka yin biyayya kuma muna sauraron umarni da shugabanni ke ba mu ya mu ahlus sunna kun ji wasiyar manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam aina nahnu min hadhihi alwasiyya alghaliya ina muke daga irin wannan wasiya mai fada jama'a a cikin ordinary dan committee da za a nada ba ma yi wa shugabanni biyayya ballanta na kuma aka zo al'amma ina fatan jama'a an gane Allah ya kiyaye faqala fa innahu annabi ya ci gaba da cewa domin yadda al'amari yake shine lallai man ya'ish ba'di duk wanda yayi tsawon rayuwa ko ya rayu bayan babu ni fasayara ikhtilafan kathira lallai zai ga sabani sabani masu yawa jama'a ya tabbata mu gashi muna rayuwa bayan manzo Allah ko mun ga sabani ko mun gani ba kaga gaskanci gaskiyan manzancin manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam annabi yace za ku ga sabani sabani kuma ba kadan ba masu yawa fa alaikum bi sunnati a daidai wannan lokacin to ine muku wasiya ine muku ainihin wato gargadi ku yi riko da abin da kadai ya tabbata sunna ta ce kaga amru bil ahli bis sunna din kenan an fahimta ko ku rike sunna ta wa sunnatul khulafa'ir rashidin al mahdiyyin sannan ku yi riko da sunnan khalifofin nan shiryayyu wanda suke akan tafarki wanda za su zo a bayana sune al khulafa'ir rashidun al arba'a abubakar umar usman ali allah ya kara musu yadda manzo allah yake fatamassaku biha ku yi riko da wannan abin da nayi muku wasiya wa azzu alaiha bin nawajis sannan ku damke shi ma'ana da haƙori wanda ake ce mashi turmi ne ko wanda duk abin da ka kama da shi to sai an yi da gaske za a iya fizgewa da wannan haƙorin ma'ana in kai riƙon sunna ko to to sai mutuwa kenan eh ka zama dan gani kashenin sunna jama'a ina fata an gane annabi yace wa iyyakum wa muhdathatil umur ine kuma muku kashedi ahir da ku rinka kaiwa zuwa ga abubuwan da aka kirkiro bayan sunnata da sunan khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa inna kulla muhdathatin bid'a domin duk abin da aka kirkira bayan ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da waɗannan da muka yi rayuwa da su na yadda su zama khalifa na to wannan abin sunan shi bid'a sunan shi ta yanka kenan bid'a wa kullu bid'atin balala sannan duk inda wata bid'a take kuma bata zai kai mutum zuwa gare shi Allah madaukakin sarki ya tsare mu jama'a kun ji to ban sani ba ko da daman mu muna lura wannan hadisin kamar yadda nake kaga sanannen hadisi ne ko babu wanda zai ce sabo ne a kullun shi musamman nan cikin mu mu ɗaliban ilimi amma ko kun lura asalin wa'azin da annabi ya musu ya zuban musu da hawayen ya kada zuciyarsu ma bai ba da labarin shi ba? Ban sani ba kun lura da wannan. Asalin wa'azin ma bai ba da labarin shi ba. Wannan a cikin wa'azin ne da wani ya tambaya shine sai annabi ya faɗi wannan. To kaga ina inda ta ji wa'azin da annabi ya yi din ma kenan. Wannan din ma ka ji yadda mu kanmu na yanzu zukatan mu sun kabi. saboda halin da muka shiga a cikin yanzu an shiga cikin fauda da rudani da hayaniya da rashin sanin menene ma abin da ya cancanci kowa ya yi shi a bisa shakhsiyar shi kafin a shigo cikin mujtama kowa yakan iya daukan wato authority a karan kanshi kowa yakan iya daukan doka a hannun shi yana ganin ai shi ma zai iya yi ko da shi fa ya yadda ba shine shugaba ba ga shugaban amma yana ganin shi shugaban bai kai ya dauki matsayin abin nan a wajen shi ba ina magana yanzu ma ba a cikin mu ahlus sunnan ma kenan kafin a fita wajen sunnan kaga akwai matsala jama'a Allah ubangiji ya kiyaye to a cikin wannan hadisin dai muhalli shahid inda annabi yake cewa fatamassaku biha ku riko da wannan sunnan tawa shine alaikum bis sunnati ko Allah ya sa mu dace to kamar yadda muka yi bayani tun a baya kada ku manta idan aka ce sunna jama'a kalma ce mai fa'i wanda asalinta a larabci yana nufin abin da mutum yake a kai na addini da rayuwa da ɗabi'a da yanayi da kamala da sifa da komai shi ake cewa sunna hatta yadda annabi ke sa kaya kalan kayan da yake sawa irin yadda yake magana tafiyan shi komai na rayuwar manzon Allah shine sunnan shi ko mun fahimta shine dabi'u da halayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan kalman sai ya zan saboda yadda aka sallama shi ga manzon Allah sai aka wayi gari in aka ce sunna ma ba a mishi fahimtar asalin shi kalman na larabci ba a tunanin wai al'ada ake nufi da sunna kawai kowa yana fahimtar dabi'un manzon Allah ne sunna wannan ya zama shine karbabbe to amma wasu suna kokarin yin amfani da wannan kalmar da cewa ai da annabi yake alaikum bi sunnati to kowa ya riko da sunnan al'adar mutanen garin su shine zaka ji suna cewa ai abin da yake urfin jama'a kada wani ya zo ya kawo abin da yake sabani shi ka bar mutane akan abin da suke akai ai shine asalin sunna ko mun fahimta jama'a to kaga wannan duk cikin ikhtilaf din da zai zo a bayan manzon Allah Allah ya kiyaye الثالثة والأربعون بعد المئة نقري ده أربعين ده أكو مالا يتي حدثنا أبو علي وانا حديثي كم جماعة باب الشكة حديثي نتبتتشي وإن كان أكو وسو مقالات لأكا فئي دقا تشين وسو روات أتشين إسنادي أما حديثي نوانا مالمي tun farko irin sa Imam Bukhari sun tafi akan cewa hadisi ne wanda yake tsakanin sahihi ne da hasan insha Allah حدثنا أبو علي إسماعيل إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني ربما لم يكنكو أبو إدريس الخولاني wanda ake cewa a'izullahi kenan ko a'izullahi al-khawlani qala yace adraktu aba darda ni abu idris al-khawlani saboda mutumi ne wanda an haife shi tun a zamanin manzon Allah amma kafin ya girma annabi ya rasu saboda haka ya sadu da manyan manyan sahabbai kuma yayi karatu a wajen su ina fata an gane shine shi da kanshi yake son ya bada labarin daga cikin sahabban da ya haɗu da su kuma ya karatu a wajen su yace adraktu aba darda na haɗu da sahabi abu darda wa wa'aitu anhu kuma na koyi karatu daga hannun shi kaga darajar farko kenan yace wa adraktu ubadata ibnu samit kenan sannan na haɗu da sahabi ubada wa wa'aitu anhu shi ma nayi karatu a hannun shi kaga waɗannan su ne malaman da suka yi graduating din shi kenan wa adraktu shaddad ibn aus sahabi shaddad dan aus shi ma na riske shi wa wa'aitu anhu shi ma na yi wato karatu a hannun shi wa fatani mu'ad ibn jabal ga takaicin shi kawai jama'a yace daga cikin takaici na ɗaya daga cikin giggan malaman sahabbai shine sahabi mu'az dan jabal shine kadai ban same shi ba ban haɗu da mu'az ba jama'a kaji ga wani babban malami daga cikin malaman tabi'ai yana takaici bai haɗu da Mu'azu dan Jabal ba me yasa saboda irin asaran da ya san yayi a wajen Mu'azu dan Jabal to abin tambaya sai kace waye Mu'azu dan Jabal ko kun fahimta jama'a wane ne wa Mu'azu dan Jabal Umar dan Khattab yake ba da labari cewa Mu'azu to alimi ne daga cikin sahabbai kai kafin ma Umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya faɗi matsayin Mu'az dan Jabal annabi yake cewa Mu'az dan Jabal malami ne kuma shugaban malamai a ranar tashin alkiyama hasali ma shi zai ja tawagan malamai ya shiga da su aljanna wannan shine Mu'az dan Jabal ko kun fahimta manyan malamai irin sa al-Imam al-Zarkashi da ya zo a cikin littafin shi Tabaqatul Fuqaha su Mu'az dan Jabal su ya fara lissafowa a cikin manyan malamai malami ne masanin ahkam shi yasa za ku ga koda a nan cikin takrib nan kurkuta ibnu hajar al-asqalani da yazo tarjaman shi yace mishi alimun bil qur'an wal ahkam masani ne na ilimin alqur'ani sannan masani ne na ilimin hukunce hukunce me hukunce hukunce ne ba shine take ba to amma an samu wani mai suna Dr. Ahmad Abubakar Gumi ya ce Mu'azz dan Jabal bai da fikihu wallahi jama'a ya ce bai da fito ba faqih bane mu'az dan jabal sahabun manzon Allah ya ce bai da fito Allah ya kiyaye shi yasa za ku zo ku ji wai anya ya halatta a rinka kiran ma wanda bai tsaya abin da jama'an musulmin ahlus sunna suke a kai ba ya halatta ma a rinka ce mai ahlus sunna tukuna ko kun fahimta kowa na da sunan shi na yanka to a kira kowa da sunan shi kowace tsuntsu ta yi kukan gidansu amma kara sa a cikin tawagan ahlus sunna ma wannan yana sa ma wasu suna kara ainihin walakanta sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan da kai magana akan shi sai ka ga ahlus sunna ne suke cewa wai dan me za ka rinka magana akan shi a ya kamata a rinka mishi kara ai tun da shi ma ahlus sunna wai sunna dama gemu ne da kasumba da da da, da rawani da da alkabba shine kawai sunna a sunna ya wuce nan jama'a Allah ya kiyaye to kaji ga Abu Idris al-Khawlani yana takeici aidu aidullah cewa bai hadu da Mu'az dan Jabal ba amma kuma wani ya zo ya ce ba faƙi ba ne kuma abun maganan ta tafi kawai kamar ma bai ce komai ba wanda ya kamata a ce har yanzu ana shari'an nan a kotu ba a gama ba a kai a je a maka shi a kotu a yanzu ya kare wannan maganan da ya faɗi amma kaga da yake shi bai da custodian abun ya tafi a haka da wani zai fito yanzu yana magana akan shugaba wani ko sarki ne sarauta wani yanzu nan zaka je SSS ko DSS sun je sun kama shi amma shi wannan ya faɗa kuma ana ganin daidai ne ma yana da hurriyar ma ya faɗi dan ba a san waye shi ba Allah ya kiyaye Abu Idris ya ci gaba da cewa fa akhbarani Yazid ibn Umaira annahu kana yaqul to didda ban haɗu da Mu'az dan Jabal ba amma na haɗu da waɗanda suka haɗu da shi kaga yayi takaicin bai haɗu da shi ba ko to amma kuma bai rasa wasu abubuwa na ilimi da Mu'az dan Jabal ya bari ba shine yace na haɗu da wani mai suna Yazid dan Umaira kaga ɗaya daga cikin almajiran Mu'az kenan ko sai yake bani labari cewa annahu kana yaqul an fahimta ko Mu'az ya kasance yana cewa fi kulli majlisin yajlisahu kaji barka ji irin maganganu da Mu'az dan Jabal din yake faɗi a majalisin shi da yake karantar da ɗalibai yana cewa Allahu hakamun qistun tabaraka ismuhu Allah madaukakin sarki to shine mai hukunci kuma mai adalci ne a duk abin da Allah ya hukunta ko kun fahimta ma'ana duk abin da ya faru haka Allah ya tsara zai faru sannan kada ka ɗauka Allah bai yi adalci ba a cikin faruwan abun akwai adalcin Allah a ciki so kaka zargi Allah dan ka ga wani abu kai a wajen ka bai maka ba baka san hikiman Allah da yasa abun ya faru haka ba ko mun gane shine ke cewa Allahu hakamun qistun tabaraka sunnu kaji cikin kenan an gane wannan da ke ko sai ce halakal murtabun duk wanda yake kokonto akan irin wannan imani da yaqini da tauhidi da Allah to ya halaka ma'ana duk wanda yake kai komo game da cewa ai Allah abin da ya kaza ba daidai bane to wannan ya halaka mu'azu sai ya ce inna min wara'ikum fitanan yakthuru fiha al-mal to ku saurara ku ji daga cikin taskokin ilmomi da muka ɗibo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya nuna mana cewa abubuwan da za su zo nan bayan ku jim kaɗan ba da dadewa ba to za a shiga cikin wata fitintunu daga cikin fitinan kuɗi zai yi yawa la haula wala quwwata illa billah jama'a ku ji fa kuɗi zai yi yawa so su ne alamun an shiga cikin fitintunu jama'a muna fahimta ko wa yuftahu fiha alquran sannan a daidai wannan lokacin za a rinka yin fatawa ana karanta alkur'ani duk wanda ya kawo magana nan da nan za a jawo aya a bashi amsa amma ya'khudhu ar-rajulu wal mar'a wal hurr wal 'abd wanda kuma zaka ji qur'anin nan saboda saukin da yake shi a wannan lokacin kowa ya iya namiji ya iya mata sun iya bawa ya iya dama ya iya yanzu ba hamma masu tafsiri ma ake da shi cikin mata ba saboda tsaban qur'ani yayi sauki ina fata fahimta kowace islamiya yanzu zaka ji duk shekara ana saukan alqur'ani kowa ya iya kowane ma habba wa dabba yanzu zaka ji ana ce mai alhafi ya haddace qur'ani kowa zaka ji ya haddace bakara amma ka kalle shi da shi da bakara alhaqiqi ba bambanci ko mun fahimta jama'a shine qur'ani zai yi sauki duk daga cikin fitintunin kenan والصغير والكبير da yaro da babba sai mu'az ya ce fa yushiku anna ar-rajula yaqra'u al-qur'ana yace amma ina jiye muku tsoro akwai wani abin takeici za a samu ga mutum yana karanta qur'ani fa fa yaqul kuma yazo yana cewa qad qara'tu al-qur'ana mun riga fa mun karance qur'anin nan kaf ne za a nuna mana a cikin karatun al-qur'ani gashi ma yanzu mun kulla majalisi muna tafsirin shi fama balun nati la yattabi'uni wa qad qara'tu al-qur'ana fama me matsalan mutane ne in ne magana ba sa mun biyayya bayan ni na haddace qur'ani ni ma alaramma ne ni ma gangaren ne ni ma yanzu na zama authority a cikin addini to me yasa in ne magana ni ba a mun biyayya kaga me yake rudan shi qur'anin da ya haddace ina fata an gane thumma yaqulu sannan sai ya rinka cewa ما هم هم بمتبعية حتى أبتدع لهم غيره فإياكم وما ابتدع sai ce me zai me zai cutar da ko kuma menene wato himman wanda ya ji ni tunda ya san qur'ani zan karanta mishi zan gaya mishi me Allah ya ce ni dan duk abin da na fahimta a cikin alqur'ani in kawo mishi ma'ana kaga yanzu fahimtar shi zai rika kawowa da ra'ayin shi zai rika kirkiro bid'a kenan sai mu'azu yace fa iyyakum wa mabtada a hirdinku da bidiyoyin da zai rinka kawowa yanzu waɗannan da suke maganganu suke kora hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma su kokarin su nuna muku a cikin Qur'ani suke da dalilin da zai kore hadisi ko kun fahimci magana jama'a ma'ana ayan Qur'ani zai jawo sai ya nuna muku ai wannan hadisin ya saba wa wannan aya to tunda ya saba wannan aya su Imam Malik da yake suna da fiqh to su ba su aiki da hadisin ba sai yasa ma suka zubar da shi a bola to kun fahimta Allah ya kiyaye to mu'azi yake ku yi hankali da bidiyoyin da zai kirkiro muku fa inna mabtada'a zalala abin nan da ya kirkiro to sunan shi bata ne wattaqu zaygatul alhakam ku ji tsoron zaniyar wanda ake ganin shi malami ko shugaba wato malami ko wanda yake shugaba ko wanda ya samu kanshi a cikin wani jagoranci zame wanda zai yi akwai haɗari dan in ya zame akan wani fahimta me zai faru sai an bi shi akai shine ittaku zaigatul hakam ku ji tsoron zamewan malami ko shugaba fa inna shaytana yalqa ala fil hakim kalimatud dalal saboda shaytani yana amfani da irin wannan malamin gaya da ya gan shi ya zani sai zo ya jefa wani kalmar fata a bakin shi sai ya faɗe shi shikenan mutane sai su tashi akan wannan fatan yanzu ko kun san an waye gari akwai wanda yanzu sun gamsu kuma suna iya faɗi suna iya furuci da irin wannan mummunan kalamin hadisin manzo Allah ingantacce a ce mai hadisin bola kuma baya jin yayi wani laifi ba a taba jin irin wannan bala'in ba a kasar nan amma yanzu saboda an samu wani batacce yana faɗin haka kowa na ganin to ai ni ma na faɗi yanzu ba kuskure ne ba ga wani ne kasin ba ɗan gidan malam yana faɗi ko kun gane maganin jama'a shine shedan yakan jefa kalma na bata akan harshen wanda ya zani kuma har ga dora shi a babban kujera qala mu'az sai ya ci gaba da cewa ittanibu min kalamil hakim كل متشابه الذي إذا سمعته قلت هذا كفني سنشي maganan wanda ake ganin ya iya zance gwani ne malami ne yana da fasaha an fahimta ko to ku nisanci maganganun zai rinka faɗi waɗanda suke da ruɗani a cikinsu wanda idan ka ji wannan maganan ƙarshen ta kai ma ka je ka rinka isar da irin wannan maganan saboda ka riga ka gamsu da abin da ya faɗi kai ma sai ka rinka je kana fasawa da irin shi an fahimta ko wala yan aji kadhalika anhu fa innahu la'alla yuraji amma in har ka kai matsayin da kake ganin zaka iya gaya mishi ya ji to kada ka nisance shi kada wannan ya kore ka daga gare shi gaba daya saboda ne la'allahu yuraji me yiwa an kai mai nasiha kai mishi wa'azi wata ran zai ji zai dawo wa yulqi al-haqqa aw wa talaqqa al-haqqi idza sanitahu fa inna 'ala al-haqqi nura kai din ma da kake akan basira ba jahilai da su ake yi anan ba idan kana sauraron shi me yiwa wani lokacin zaka ji ya faɗi wani magana wanda yake gaskiya ne a ga sai ka ɗauki wannan gaskiya saboda ita gaskiya haske ce ba ta inda ba a samun shi kun gane abin da yake faɗi daga ƙarshe ma'ana kada kai mishi irin wannan kiyayya da ake cewa annabi da kafiri a'a kana tausayin shi akan batan da yake kuma kai taka tsantsan da shi idan kana akan basira mana kai ma kana iya tantance bambanci tsakanin hagu da dama to kakka watsar da shi gaba daya ka rinka samu kana kusantan shi kana matsan shi kana mai nasiha kun ji daga cikin hikimomin da irin su malam albani namu anan suka yi ta matsan shi a waɗancan lokutan kenan a Saudiya su je su zauna da shi tun bayan sallar isha har dab da asuba duk da yanzu ya zo yana karaitawa yana cewa shi ba wanda ya taba zama da shi kaga wannan ya kai gaya a cikin son zuciya da bata jama'a ina fata an gane to sannan kuma wani lokacin in kana kan basira zaka ji ya faɗa abin da yake daidai dan shi ya faɗa yanzu ba ka ce ba daidai bane ko yana nan akan daidai shi to jama'a kun ji mu'azu da ake cewa bai da fiqh kun ji irin wa'azin shi wanda bai da fiqh zai iya irin wannan wa'azin jama'a Allah ubangiji ya tsare mana imani na mala eh eh alladhi idza samitahu qulta hadha eh shine wanda ya dauki maganan daga bakin shi kamar misali za mu kwatanta ga wasu shubaha da ya zo ya jefa game da azumi da aka yi kwanaki na sittu shawwal cewa ai hadisin ma akwai gwaranci a ciki hadisin manzo Allah wai akwai gwaranci a larabcin hadisin da Imam Muslim ya rawaito fa ya ce akwai gwaranci larabcin ma ba daidai ba saboda ne saboda an faɗi adadi sabanin abin da ake kirgawa wannan ka'ida ce ta larabci amma a nan sai ba a haka ba madadin da annabi ya ce man fama raba sun ma atba'ahu sittan min shawwal ai inda azumi annabi ke nufi sai ya ce sittata saboda azumi da rana ake yin shi rana kuma namiji ne kaza kaza kaza kaza ko kun fahimta to irin wannan shuba wani wanda bai san karatu ba in ya dauke shi sai ya dauka hujja ne shi ma sai ya je yana faɗi irin shi kun gani ko kwana biyu kenan wani ya mai ce irin wannan magana ka to kaga daga ina ya dauko wannan magana daga wannan hakimin da ake gani sai yasa yace isani bumin kalamil hakim kun nisanci irin waɗannan maganganu musamman abubuwan da zai rinka daukowa na shubha mutashabi haka zaka je yana kawo maka su Allah madaukakin sarki ya kiyaye na'am to ina ganin bari mu dakata a cikin wannan karatun ibana sai mu dauko karatun shawar a kai ta tsawiya insha Allah in muka zo darasi na gaba sai mu tashi kan lambar hadisi na 144 insha Allah Allah ya sa mu dace na'am to muna daidai gaban da malam zai fara mana bayani game da ko kuma zai ci gaba da bayanin ibnu taymiya da yake cewa fa hada menene fa hada itiqadu fiqhat an-najiya al-mansura ila qiyam as-sa'a ko to zai mana bayanin cewa waɗannan jama'an su ne suke samun taimako har tashin alkiyama to ila qiyam as-sa'a din nan ne ake nufi da shi shine muka ji a wancan karatu da muka kwana akai cewa Allah madaukakin sarki zai taimaki waɗanda suke kan wannan aƙida ta gaskiya har zuwa tashin alkiyama shine abin da ibnu taymiya ya faɗi amma kuma akwai hadisan manzo Allah da suka nuna cewa ba za a yi tashin alkiyama ba sai akan ashararan mutane to ta yaya kuma mutanen kirki masu aƙida ƙwarai za su ci gaba da wanzuwa ila qiyamis sa'a kun gane abin da zai amsa mana ko gashi yace ai ila yaumil qiyama waɗannan waɗanda suke kan aƙidar ahlus sunna ɗan tawagan da za su tsira to za su samu taimakon Allah ne har zuwa tashin alkiyama fa hiya mansura ila qiyamis sa'a dan haka taimakon Allah zai ci gaba da tabbatuwa akan su har zuwa ranar tashin alkiyama wa huna yuraddu iskali sai ibnu usaymin yace to amma fa anan yaridu iskal au yaridu iskali akwai wani matsala kuma fa da zai iya kunno kai wa huwa menene wannan matsalar annar rasul alaihi salatu wassalam akhbara bi anna sa'ata taqumu ala shiraril khalq manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya bada labari a cikin hadisin Imam Muslim cewa alkiyama ba zai tsayu ba sai akan lalatattun mutane ma'ana duk wani mutumin arziki a wannan lokacin babu shi an gane ko وأنها لا تقوم حتى لا يقال الله الله sannan ba za a yi tashin alkiyama ba har sai an waye gari duk duniya ba wanda yake faɗin Allah ka duba kalma mafi sauƙi irin Allah ba wanda yake faɗi ko an cuci mutanen a wannan lokacin cewa Allah ya isa nan ma ba wanda zai faɗa ba ma za a faɗi sunan Allah ba dan ba a san Allah ba a lokacin tsabaragen a shararai ne kawai tantiran yan iska an fahimta ko فكيف نجمع بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم أو وبين قوله ابن تيمية كنا إلى قيام الساعة فتايا زام هذا ونن مغنغنن غداجي da ibn taymiya yake cewa za a ci gaba da taimakon waɗannan mutane har zuwa tashin alkiyama kuma annabi ya ce ba za a tashin alkiyama mutanen kirki na a duniya ba ina ma'anan wannan kun gane tambayan jama'a wal jawabu yace ga amsa innal murada abinda za a ce shine abinda ake nufi da wannan magana shine ila qurbi qiyamis sa'a ana nufin zuwa dab da tashin alkiyama ba wai zuwa tashin alkiyaman kunnin doki ba so dab da tashin alkiyama Allah zai ci gaba da taimakon waɗannan mutane da suke kan aqida kwarai har zuwa dab da tashin alkiyama da za su kare a duniya kaga ka fahimci wannan amsar sai ka ce okay to ba matsala kenan da wancan ina fata an gane li qawlihi fil hadisi saboda fada annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi da annabi ke cewa hatta ya'ti ya amrullah Allah zai ci gaba da taimakon waɗannan mutane har al'amarin Allah ya zo musu me al'amarin Allah shine dab da tashin alkiyama din kenan su mutu au ila qiyamis sa'a to wannan shine fassara na farko fassara na biyu wasu kuma suka ce idan kuma muka ɗauki cewa ila qiyamis sa'a din nan ai sa'atihim shine nasu lokacin malami mutumin kirki wanda yake aqida akan aqidan ahlus sunna wal jamaa zai ci gaba da samun taimakon Allah har lokacin da mutuwa zai zo mishi shi a karan kanshi kaga san da ya mutu kiyama shi ya tashi kenan to shine ma'anar ila qiyamis sa'a shine qiyamus sa'atul ashhar an gane ko gashi sai yace wa huwa mautihi shine mutuwan su la'anna man mata faqad qamat qiyamatuhu duk wanda ya mutu ai alkiyama shi ya riga ya miƙe lakin dal awwal aqrab mala yake to waɗannan sune fassarorin guda biyu amma kuma gaskiya fassarar kan na farko cewa Allah zai taimaki kungiyan ko kuma tawagan zuwa dab da tashin alkiyama shine wanda yafi kusa da daidai ina fata an gane fa hum mansuruna ila qurbi qiyamis sa'a saboda haka waɗannan jama'a za su ci gaba da samun taimakon Allah akan addinin su na gari har zuwa dab da tashin alkiyama وإنما لجأنا إلى هذا التأويل بدليل ما لا yake mun karkata ne zuwa ga wannan ta'awili din saboda muna da dalilin hakan ka san dama ka'ida shine duk inda aka samu nassi na alqur'ani ko sunna ana gudanar da shi ne ala zahiri babu dalilin da za a yi ta'awili sai in an samu ɗaya dalilai guda uku kamar yadda malaman usulul fiqh suka bayyana karanta koda nan kurkusa wannan dan karamin littafin nan na Wahid Bali al-Hidayah ne ko eh al-Bidaya al-Bidaya ne ko al-Hidayah ne al-Bidaya fi usul fiqh ko koda anan ya kawo su ba a yin ta'awilin nafsi ana gudanar da shi ne akan zahirin shi sai in akwai dalili tabbatattun dalilan kuma guda uku ne na farko ya zama dama a larabci a ka'idar larabci ana iya fassara wannan kalman zuwa ga wannan ma'anan shine misali a ce as-sala menene zahirin sallah shine wannan ibada da kowa ya sani ana yi ana miƙewa ana ruku'u sai wani ya zo ya ce a shi fa ba abin da yake nufi kenan ba yana nufin addu'a domin kiristoci a soci ai ba sa sallah kuma gashi Allah ya ce wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasbiya kaga ba sallah irin wannan suke ba yanzu kaga yayi ta'awili saboda dama a larabci ana fassara as-sala bi du'a so za a iya karban wannan sannan na biyu idan ya kasance zahirin fassara to ba zai yi a faɗe shi ba gairu ma'qul an yuqal bi to dole sai an nemo dalilin da za a ta'awili wannan ma makabul ne na uku sai an samu wani dalilin nassin da ya kauda asalin wannan zahirin fasarar ya mai da shi zuwa ga wannan da kai ta'wili wannan shine dalilan da ake yin ta'wili guda uku jama'a in ba haka ba to ana gudanar da ayoyi ne a bisa zahirin shi dalilin da yasa aka samu bambanci tsakanin mu'tazila da ahlus sunna kenan wajen ayatul sifat shine ayoyin sifat gaba ɗaya ta'wili suke yi amma kuma ta'wilin da suke ba su da ɗayan waɗannan dalilan shine yadullahi sai su ce quwwatuhu kenan kaga sun yi ta'awili ne ahlus sunna ma suna ta'awili to amma ku yanzu me dalilin ku na ta'awili babu dalili sai yasa ba a karban nasu Allah ya kun gane magana jama'a sai sai malam yace to mu kam anan ta'awilin da muka yi cewa ila qiyamis sa'a din nan yana nufin ila qurbi qiyamis sa'a muna da dalilin ta'awilin ne kun ga maganar da muke yi ko me dalilin shine cikin waɗancan hadisai da ya kawo da kuma bayanan da ya gabatar sai yace wa ta'wilu bi dalilin jaiz ka gani duk ta'wilin da za a yi in dai akwai dalilin yin shi ai wannan ya halatta ta'wilin da ake zargi shine wanda babu dalilin yin shi an gane ko li'anna al-kulla min indillah saboda dukkanin dalilan daga wajen Allah ne to bayan da malai gama bayani game da ila ya sa'a sai ya ce su wane ne waɗannan tawagan ahlus sunna wal jama'a su ne ahlus sunna da kuma jama'ansu to kun ga maganar da muke yi su waye ahlus sunna kuma su wane ne jama'a malam yace adafahum ila sunna li'annahum mutamassikuna biha ana jingina musu sunna ne ko kuma a jingina su zuwa ga sunna saboda riko da suke yi da sunna din kaji sirrin farko kenan da ake cewa ahlus sunna ahlus sunna kaga a gargashin wannan magana duk wanda baya yin riko da sunna bai cancanta ma ya shiga cikin wannan sunan ahlus sunna ba kenan yawa an gane wannan dake ko fa kaifa yudafu shay haka ne sai yace wal jama'a idan aka ce al jama'a kuma ana ce musu haka ne li'annahum mujtama'una alaiha dan sun hada akan cewa za su aiki da sunnan annabi shi yasa ake ce musu jama'a haɗuwan nan da suka yi shine fassarar jama'a din tunda asalin shi game da zamu zo mu ji daga al-ijtima'u ne tattaruwa to sun taru sun sakankance sun yadda akan cewa za su aiki da sunnan manzon Allah sai aka ce musu to ga jama'an da suke bin sunna ka ji fassarar ahlus sunna wal jama'a din kenan an gane ko malam yace fa in kulta idan ka ce kaifa yaqul ahlus sunna wal jama'a ta yaya za a rinka cewa ahlus sunna wal jama'a li'annahum jama'atu domin su ma wasu kungiya ne ko wasu tawaga ne fa kaifa yudafu shay ila nafsi ya za a jingina wa abu zuwa ga kanshi an fahimta ko ma'ana zaka iya cewa ni dan gidan mahaifina ne kaga ga jingina kanka zuwa ga mahaifinka to zai yi ka ce ni dan gidan ni ne ba za ka iya jingina abu zuwa gare ka ba to yanzu ga su sun haɗa a kan sunna kuma suna cewa kansu ahalus sunna wal jama'a kun gane to dan me suka irin wannan izafan shine ma da yake sai ya bada amsa ai da ya kamata abinda ba su ba za su izafan kansu zuwa gare shi an gane ko sai ce fal jawab ga amsan wannan tambayar annal asla anna kalimatal jama'a bi ma'ana lijtima ai asali kalman jama'a yana nufin alijtima'u ne taruwa an fahimta ko fahiya ismun masdar suna ne wanda yana akan asalin shi na masdarin shi fa hadha fil asl to kaga wannan an bashi ne akan asalin shi kenan ba wai suna ne wanda aka aini wato canza shi daga masdarin shi ba shi yasa za a iya yin izafa zuwa gare shi thumma nuqilat min hadha al asl ila al qawm al mujtami'i to daga kan asalin shi sai aka ɗauki sunan aka mai da shi zuwa ga mutanen da suke tattaruwa akan wani manufa ta bin sunnan manzon Allah so dan an yi idafan su zuwa gare shi ba wai zuwa ga karan kansu bane an ko an gane ko an ɗauke shi ne akan asalin shi akan ainihin wato mazdarin shi wa alaihi mala yake to in ka fahimci wannan fa yakunu ma'ana ahlus sunna wal jama'a ai ahlus sunna wal ijtima kaji yadda asalin fasaran zai koma kenan sai sunan ahlus sunna wal jama'a sai ya koma akan cewa ahlus sunna da kuma tattaruwan waɗanda suka yarda da sunna shine asalin ma'anan shi summu ahlus sunna an kira su da ahlus sunna ne saboda ne li'annahum mutamassikuna biha saboda sun yarda za su yi riko da sunna ba za su kyale sunna ya wofanta ba wa summu ahlul jama'a an kira su da jama'a din ne li'annahum mujtama'una 'alaiha saboda sun hada kan wannan sunna din kaji wannan shine dalilin da ake ce musu ahli sunna wal jama'a wato su ne waɗanda suka tsaya kan sunnan manzon Allah kuma sun tare ne domin su aiki da wannan sunnan da suka yarda da shi ولهذا لم تفترق هذه الفرقة كما افترق أهل البدع kun ga maganar kenan jama'a shi yasa duk wanda ya yarda shi ahlus sunna ne kuma yana tare da jama'a to ba zai yi ya balle daga abin da ahlus sunna suke akai ba daga lokacin da ko ka balle akan abin da suke to ka fita cikin su Allah sa jama'a kun fahimta tunda ga manufan su ga dalilin kuma da ake kiransa akan sunna akan wannan sunan daga lokacin da kai ka dauko wani abu da ba abin da suka hada kai ba to ba ka cikin su musamman masail akadiyya irin waɗannan masu tsada da muke buga misalai akai ina fata an gane jama'a shine yanzu muna zaune na a cikin wannan qa'a din duk wanda ya zo ya gamu zai iya cewa mutane ne da suka taru a cikin hall ko sai wani ya tashi ya koma waje shi ma har yanzu yana daga cikin waɗanda suke cikin hall ya fita wa in kada ɗazu yana tare da su ko mun fahimta jama'a so ahlus sunna jama'a ba wai rasmi bane kawai dan ka rubuta a goshinka ko ka bar wani sima daga cikin simahun ba a in kana nan akan asalin su to zaka shiga cikin su daga lokacin da ka bangare kuma baka a cikin su sai yasa mu gane wannan jama'a so sunan ba wai kungiya bane wanda da zaran ka cika fam ka shiga shikenan ka shiga kenan a gashi za mu ji bayanin da malam zai yace shi yasa waɗannan ahlus sunna din ba sa ainihin wato rarrabuwa ba zai yi ba kuma duk inda kuke a duniya matukar kuna kan wannan ka'idan dukkan ku ahlus sunna ne ko da ba ku taba ganin junan ku ba ina fata an gane sai ce kama taraka ahlul bid'a kamar yadda yan bidiyoyi su suka rarrabu zaka ga yan bid'a su sun rarrabu kullu firkin bi malamin farihuna ko kal jahamiyya mutafarriqina yace kaman jahamawa sun rarrabu a cikin jahamancin nasu wal mu'tazila mutafarriqina haka mu'tazilawa su ma sun rarrabu wa ghairi da makamancin su min ahli ta'til mutafarriqina daga cikin masu wato karkatar da ma'anonin sifofin Allah madaukakin sarki duk sun rarrabu akan abin da suka taba kai abin da malai yake na'am e warra warrawatib mutafarriqin haka yan shi'a su ma sun rarrabu na fata fahimta shi yasa ga suna faɗa da kansu suna cin dunduniyan kansu abinda waɗannan suka faɗi na wannan aqidan waɗancan suke ƙarya ne ina fata an gane amma ahlus sunna su muryan su ɗaya ne an gane wannan da ke ko malam yace a wa ghairihim da makamancin su min ahli ta'til mutafarriqi daga cikin waɗanda suke ƙaryata shine ma'anar ta'til masu ƙaryata sifofin Allah madaukakin sarki su ma duk sun rarrabu akan aqidun su lakin hadhihi alfirqa mujtami'a ala alhaq amma kaga wannan kungiya ta ahlus sunna to su suna haduwa ne akan gaskiya to wannan kuma fa baya kore sabani na fahimta ko kun gani baya kore sabanin fahimta amma ko da sun yi sabanin fahimta da zaran wanda ya saba wa gaskiya ya ga gaskiyar sai ya riko da shi amma waɗannan za su ga gaskiyar ne su sam shi dai tun da su wane ne su kuma ba ruwansu da shi ina fata an gane ma da yake cewa wa in kana kad yahsulu bainahum khilaf ka gani ko duk da cewa ana samun sabani a tsakanin su lakinnahu khilafun la yadur sai dai sabani ne wanda baya cutarwa wa huwa khilafun la yudallil la yudallilu ahaduhum al-akhar bihi sabani ne wanda ɗayan su baya cewa ɗaya ya zama batacce saboda shi ina fata an gane kwarai da gaske su ahalus sunnan da suka haɗa akan za su bi sunnan za su iya samun saɓanin ra'ayi kuma tun da saɓanin ra'ayi ne ba wanda zai ce wani ɓatacce cikin su wannan shine ka'ida so in ka ga saɓanin haka ko to ka bincika ko dai ya zama dukkan su ba ahalus sunna bane bi ma'anar kalima ko kuma ɗaya daga cikin su ba ahalus sunnan bane amma in dai ahalus sunna ne na gaske sai dai khilaf da ba a rasawa na ra'ayi amma asali suna kai ina fata an gane malam yace ai anna sudurihim tattasi'a lahu zukatansu yana da yalwa yana da fadi zai iya accommodating gaskiya daga duk wanda ya faɗi shi ko da ajiya yana faɗin sabanin shi yau in yazo ya ji daidai ya gamsu sai ka zo ka ji ya saba wa abin da ya faɗi ajiya to haka ahlus sunna suke jama'a jama'a an fahimta malam yace wa illa in ko ba haka ba faqad ikhtalafu fi ashiya'i mimma yata'allaqu bil aqida lalle an samu da yawa akwai abubuwa da dama da suka samu sabani akai cikin abubuwan da suke da alaka da aqida kamar ne mislu hal ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rabbahu bi ainihi aw bi ainihi am lam yarahu kaga ahlus sunna sun saba akan wannan kai ba ma ahlus sunna karshe karshe ba tun cikin sahabbai suna da wannan sabanin shin annabi lokacin da ya isra'i da miraji ya ga Allah ido da ido ko ko bai ga Allah ba kaga wannan sabani ne na al'amarin akida ko amma wannan bai kau da su akan asalin su ba domin kowanne za ka ga yana da wasu dalilai ne da ya rike saboda ijtihadi ba na son zuciya ba saboda ijtihadi an gane ko to kuma kowa ya san ka'ida sananne duk mujtahidi baya samun zunubi ban yana da lada ne ma akan ijtihadin shi in yayi daidai ladan shi ya zama biyu in ya kuskure ladan shi ya zama daya ko mun fahimta jama'a sai mala yace wa mithluhu haka har wa yau misalin irin abubuwan da ahlus sunna suka samu sabani akai a cikin al'amarin aqida hal azabul qabri ala al badani war ruhi an ar ruhi faqat ahlus sunna suna da sabani har wa yau matsala dangane da azabar kabari shin ana yi wa ruhin mamaci ne da gangan jikin shi ko ko ruhin shi kadai yake shan wannan azaba nan ma sun yi sabani wasu sun ce da ruhin shi da jikin shi duka suke shan azaba wasu kuma suka ce a'a ruhin ne kadai dan hakan gani in wani dalili ya sa an tono mamaci da aka binne shi ba a ganin wani alama da yake nuna ya sha wahala a jikin shi ko kun fahimta dan haka suke ganin azaban da yake sha na ruhi ne kadai wannan ma an yi sabani da yawa sai wasu kuma suka ce to wa ya gaya muku yana cikin azaba ne wanda kuka tono din ko kuma yasa jama'a ba ku da dalilin cewa yana cikin azaba ne balle ku ce za ku ga zahiri ku tono wanda aka yi wa azaba ba za ku ga alama a jikin shi ba ta ga ba za ki ta tone tone ba ko to shi wata suka yi sabani sannan malam yace wa mislu ba'd al-umuri yakhtalifuna fiha da kuma makamancin irin abubuwa da zaka ga ahlus sunna suna da sabani akai lakinnaha masailun tu'addu far'iyya bin nisba lil usul sai dai irin waɗannan matsaloli matsaloli ne za a lissafa cikin abubuwan da suke na furu'a ba su da asali akan abin da ya haɗa su ina fata an gane kaga daga cikin abubuwan da ya haɗa su ba wanda zai zo yana karyata hadisan manzon Allah tabbatacce hasali ma wajen kokarin yin aiki da hadisai tabbatatu nan ne ma fa suke samun sabani wani ya ce ai ga wani hadisi ingantacce ya ce kaza wani kuma sai ya ce to ai shi kuma ga wani ingantacce ya ce kaza idan suka kasa jamma'e su shine sai wanda yace ni na tsaya kan abin da wancan hadisin ya faɗi ni kuma na tsaya yanzu wa ya kawo ra'ayin shi babu amma waɗanda suke ba su ba su dama tun farko ma fa ba akan nafi za su jayayya ba akan tsaban tunani ne da son zuciya kawai cewa ya za a yi a ce wai annabi ya faɗi kaza bayan ga aya kaza ya ce kaza hadisin nan ma kawai na bola ne kun ga bambancin su ko to ba a haɗa su jama'a to mala yake cewa abubuwan da suke sabani akai za ku gansu furu'a ne ba shine asalin abin da ya hada su ba walaysat min al-usul ba su daga cikin abubuwan da suke usulul din thumma hum ma'a zalika idha ikhtalafu tare da haka su ahlu sunna in har suka yi sabanin ma la yudallil ba'dhum ba'dha sashin su ba sa cewa sashi fataccu ne bi khilafi ahli bid'a sabanin yan bid'a su yan bid'a kam karara zaka ji suna kafirta junansu ma suna cewa suwa da fatattu ne ina fata an gane dauki karamin misali tsakanin yan ɗariƙan ƙadiriya na Kano da yan ɗari da yan ɗariƙun Tijjaniya na Bauchi ko jama'a ai ba yan Kaduna bane ko yan Bauchi ya kaje ce faɗin maganganu akan kawunan su suna fatar da junansu da makamancin haka Allah ya kiyaye mala yace idan fahum mujtami'una ala sunnah kare kenan ka gane wannan su ahli sunna babu shakka sun haɗu akan sunnan da suka yarda da shi fa um ahli sunna wal jama'a a gargashin haka ya tabbata su ahli sunna ne kuma su jama'a ne da suka yarda za su tsaya akan wannan sunna ne jama'a kun ji ma'anan ahli sunna wal jama'a kenan ko sai malam yake wa ulima min kalamil muallif har wa yau daga cikin abin da za a gano daga maganan ibnu taymiya rahimahullah annahu la yadkhul fihi man khalafahum fi tariqatihi duk wanda ja shi akan tafarkin su ko to bai yiwa a lissafa cikin su kun ga maganar da muke dazu in dai baka kama tafarkin ahlus sunna ba to wallahi ko da ka bayyana da irin suran su to baka cikin su to ahlus sunna ba taron yan bid'a bane za ce a dai kara a kara kowa ya shigo kowa ya shigo a'a abu ne wanda yake zahir an gane ko idan ba ka akan tafarkin su ba ka cikin su abinda malam yake za mu gane kenan daga cikin maganar ibnu taymiya fal ashaira masalan misali ashaira ai su ma suna cewa kansu ahlus sunna kamar yan ɗariƙun ƙasar nan ne za a ga ƙarara suke cewa kansu ahlus sunna ko an samu wani dakta ma da yayi wasu tabargaza ko wani wanda yake na'ibanci a Abuja shi ma ai dakta ne a luga ko yana ce mana ai mu ahlus sunna za ga suna faɗi suna jin kaman su ne ma sunnan ma to mala yake cewa in dai ba su akan tafarkin ahlus sunna ƙarya ne ba ba ahlus sunna bane ko da suna faɗi da baki gashi zai kawo misali sai ce fal asha'ira masalan wal maturidiyya la yu'adduna min ahli sunna wal jama'a fi hadha al bab kaga da asha'ira da maturidiyya in aka zo kan babin aqida ko kuma babin ayatus sifat to ba a lissafa cikin ahli sunna li'annahum mukhalifuna lima kana alayhi nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashaba domin karara sun saba wa abinda annabi da sahabbai suke akai fi ijra'i sifatillahi subhanahu wata'ala ala haqiqatiha ba sa gudanar da ayoyin da Allah ya bayyana sifofin shi akan hakikan shi kaga maganar da muke idan Allah yake kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram wajhu sai su fassara shi da fuska to kaga la yajri la yajiruna al ayatu sifat ala haqiqatiha ba sa gudanar da ayoyin sifat a bisa hakikan shi wali hada sai malam yace in ka gane wannan yukhti man yaqula duk wanda yake faɗin wannan magana yana kan kuskure cewa inna ahlus sunna wal jamaa salasa wai ahlus sunna wal jamaa sun kaskashi uku akwai salafiyuna akwai ash'ariyuna akwai kuma maturidiyya maturi maturi menene maturidiyuna ina fata fahimta maturidiyuna wai a duk ahlus sunna ne ai duka wajen ahlus sunna ne malam yake daga nan zaka gane kuskuren mai fadin irin wannan magana fa hadha khata'un wannan kuskure ne naqulu kaifa yakunu jami' ahlus sunna wa hum mukhtalifun ya za a hada su a ce dukkan su ahlus sunna ne bayan kuma kowa ya san sabanin da suke akai a karare yake a dauko naman kare da na alade da na rago a hada a tukunya guda kuma a ce duk sun halatta haba jama'a kuma karara ga kan alade ana gani ga kan kare ga kan rago a ce kuma duk ɗaya ne ka ku damu ba zai yi ba jama'a ba zai yi ba haba malam ya ce fama za ba'da al-haqq illa dhalal tsakani da Allah bayan gaskiya akwai abin da yake bayan shi ne in ba bata ba ai da zaran mutum ya bar gaskiya zai fada kan bata ne ba ku ji wancan dan mu'azu ba lokacin da ya zo yana wannan mambarman nashi yace su sun tsallake aljanna tun jiya da daddare of course sun tsallake aljanna sosai kuwa wanda ya tsallake aljanna ina zai fada na to ka gani yace su sun wuce aljanna to kaga shine duk wanda ya wuce gaskiya zai fada fata ne jama'a Allah ya sawaka wa kaifa yakununa ahlus sunna wa kullu wahidin yuraddu ala al-akhar tsakani da Allah kai ina za a ce ma dukkan su ahlus sunna bayan kowa ya san ba wanda yake kyale wani cikin su salafiyuna suna raddi ga asha'ira da maturidiya gaba ɗayansu haka muna yin raddi gare su ba ma shakka akan haka su ma suna raddi akan kowanne suna cewa abin da suke akai ba daidai bane kuma a ce musu dukkan su ahlus sunna a ba zai yi ba hada la yumkin mun gani hakan ba zai yi ba jama'a illa idza amkana al-jam'u bayna ad-dayn mun gani ko yace in ko kuka ga yayi to sai dai in dama abubuwa masu karo da juna za su iya haduwa shine misalin namun nan da muka bayyana naman alade da na kare da na rago in za a iya yin haƙuri a ce to duk ɗaya ne to shi kenan a nan ma za a iya wannan gwamutsin nan mana yace fa na'am in za a iya haɗawa to mun yadda wa illa in ko ba za ka haɗu ba fala shakka anna ahaduhum wahdahu huwa sahibu sunna guda ɗaya ne daga cikin waɗannan guda uku shine ya tabbata ma abocin sunna to abin tambaya faman huwa waye daga cikin guda ukun nan al-ash'ariyya kuna nufin ash'ariyawa amin maturidiyya ko ko waɗannan maturidi amin salafiyya kai ka ji sunan ma wane fi daɗin faɗi ina fata an gani ko ko waɗanda suke as-salafiyya na kulu ibnu taymi yace mu ga amsar da zamu bada man wafaqa sunna fa huwa sahibus sunna duk wanda ya dace da sunna wallahi shine ma abuci sunna kamar yadda Allah ya faɗi ne a cikin Alkur'ani suratul Baqara ko innal ladina haju wal ladina wan nasara was sabiina sai Allah yake ni man amana minhum billahi wal yawmil akhir abin ba wai suna bane ashe abin abin da kai itikadi ne kuma aikin ka ya gaskata so dan ka zo kana cewa ku ne musulmai su waɗannan ba musulmai bane sai a ce to imanin musulunci kana da shi a'a kai ma ba musulmi bane so a sha'ira kake kiran kanka maturidi ne salafi ne wanda ya dace da sunna a cikin guda uku nan shine kawai ahlus sunna ina fata an gane mala yace wa man khalafa sunna duk wanda ya saba wa sunna fa laysa sahibu sunna wannan kan ba ma abuci sunna bane fa nahnu naqul saboda haka mu ga amsan da muke badawa as-salafu hum ahlus sunna wal jamaa magabatan can na kwarai salaf kenan ko su ne hakikanin ahlus sunna wal jamaa wala yasduqu al-wasfa ala ghayrihim abada wannan sunna ta ahlus sunna ba zai gaskata akan kowa ba in ba su ba har abada jama'a fana wal wal kalimat tu'tabaru bi ma'aniha dama kalmomi ana lura da ma'anan shi idan ka faɗi kalma sai a duba menene ma'anan wannan kalma da shi za a yi hukunci ina fatan an gane malam yace linan zura kaifa nusanni man khalafa sunna ahli sunna haka ne ko eh mala yace mu duba mu gani ta yaya za a kira wanda ya saba wa sunna ta yaya kuma za a kira shi ahli sunna kamar irin maganar da zaka yi ne kace yanzu na ga malam dogo ya wuce a zahiri duk wanda ya san ma'anar kalmar dogo me zai fahimta wani mutum mai tsawo to ana lekawa sai aka ga wani dan dugui ne haka wani wada sai aka ce wai an faɗi akasin ne to kaga yanzu sai kai dogon bayani za a fahimta amma a zahiri an fahimci ma'anan abin da kalma yake dauke da shi ne to ga mutum yana saba wa sunna kuma wai kana kokarin ka ce mai ahlu sunna ta ina za a fahimci wannan kaga sai kai sharhi ne yawa to dan me zaka bata wa mutane lokaci kuwa ina fata an gane malam yace la yumkin hakan baya yiwa wa kaifa yumkin an naqula an thalathati fawaid mukhtalifa ya za a kira waɗannan ƙungiyoyi guda uku waɗanda suke saba wa juna innahum mujtama'una a ce kuma wai sun hada akan abu daya fa aina lijtima dan Allah ina haduwa fa ahlus sunna wal jama'a hum salaf mu'taqidan waɗanda suke ahlus sunna da jama'a su ne asalin salaf a aqidance hatta al mutaakhir ila yawm al qiyama har waɗanda suke biyo bayan su zuwa ranar tashin alkiyama idza kana ala tariqati nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahaba matakar sun tsaya kan hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi fa innahu salafiyyun to irin wannan sai a ce mishi salafi kenan ma'ana mun ji salaf ya tabbata su ahlus sunna ne wal jama'a to wanda ya tsaya akan tafarkin su har duniya ta tashi to sunan salafi zai gaskata akan shi ashe ina masu cewa wai salafiya kungiya ce ashe tsaban jahilai ne jama'a saboda wasfi sifa ce kamar misali ne mutum a ce mahaifin shi bahaushe mahaifiyar shi bahaushiya da Allah ne sunan shi bahaushe har abada ko yana nan bahaushe ko da ya wayi gari baya jin harafi daya dan da aka haife shi an kai shi cikin wasu yare ya aka yi jama'a an gane wannan da kyau ko ma'ana ba zai yi ya canza daga asalin shi ba ma damar ga asalin shi nan to ashe ce mishi da ake bahaushe ba wai kadai dan ya ya iya Hausa bane da akwai mutane da yawa da ke iya Hausa amma ba a ce musu bahaushe ko to haka wanda ya tsaya kan tafarkin Annabi da sahabbai waɗanda su ne salaf har duniya ta nade ya zama salafi ko da bai ce wa kanshi haka ba salafin in dai a haka yake ko da kuma ya ce wa kanshi haka in dai ba akan tafarkin sa yake ba ƙarya yake ba salafi bane ina fatan mun fahimta ko za a cire batirin ne kawai eh na san wayoyin China na sai a hankali Allah madaukakin sarki ya sa mu dace to jama'a kun ji karshen wannan gaba da malamin dauko kenan wajen bayanin kalmar ahlus sunna wal jamaa sai insha Allah darasi na gaba shi ma sai mu ci gaba daga inda yace qawluhu huwa al-imanu billah to yanzu nan fa zai fara lissafa mana aqidar tasu an gane ko duk bayanin da ya gabatar yana faɗin wane ne su ne tukuna ban fara jin akidan ba jama'a cikin yan mintuna da muka da suka rage mana bari mu mu karkare da askari ko insha Allah muna cikin kitabul hajji har wa yau za mu tashi inda yake sifatu talbiya sifar yadda ake yin talbiya in ba kuma ta ba mun yi bayani game da rukunan aikin hajji ko da nau'o'insa guda uku to a nan muka ji cewa idan mutum ya zo miƙati zai ɗau harama ko to yayin da ka ɗauki harama yaya ake yin talbiya to ku ji sunan da ake kiran shi kenan talbiya ba niyya ba don wasu suna cewa wai ai gashi ana faɗin niyya kuma an ce ba a furuci da niyya ai wannan ba niyya bane talbiya ne an gane wannan da kyau ko akwai bambanci da niyya shi niyya ka riga ka kudurta a zuciyarka abin da zaka yi malai yake walabduha ga lafazin talbiya Allahumma labbaika labbaika Allahumma la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak labbaika ya ubangiji na amsa kiranka na amsa kiranka ya Ubangiji babu ainihin wato a kishiya tattare da kai a cikin amsa kiran da nake maka domin dukkan yabo da godiya da dukkanin wani ni'ima da kake cikawa kan bayi naka ne mulki ma naka ne babu ainihin wato abokin tarayya tare da kai na amsa kiranka ya Allah kaga wannan kana amsa kiran Allah ne da Allah ke cewa wa'azzin bin nasi bin nasi bil hajji ko ya tuka rijalan wa ala kulli dhamir sai mala yace yu'awidu ha fi kulli su'udin wa hubutin wannan kalman zaka ci gaba da fadin shi a duk inda kake hawa wani tudu mana a cikin jirgi ne ko mota ko duk inda kake gangara wani gangara sai ka ci gaba da jaddada kalman an fahimta ko wa talaqqir rifaqi haka duk sanda kuka hadu da wasu tawaga wanda su ma sun tawo aikin haji kun hadu za ku yi crossing to sai ku ƙara jaddada wannan talbiya an fahimta wa duburi salawati haka bayan kowace sallah duk sallah an kayi sai ka ƙara jaddada wannan talbiya wa yalzamu damu bi tarkiha jumlatan duk wanda yake yin wannan talbiya to ya wajaba sai yayi fidiya sai ya yanka dabba thumma in kana alwaqtu wasi'a idan yana da yalwan lokaci ata makkata li tawafil qudumi sai ya je makka ya je tsawafin isowa to me yake nufi anan ma'anan ka isa makka kafin lokacin aikin hajji kaga kana da rarar lokaci kenan yana nufin sai ka fara da ainihin wato umra kenan sai ka fara da umra to wane ne wanda zai isa shi kuma a cikin kuntataccen lokaci shine wanda ya isa ranar arafa ana kan arafa ko kun fahimta sannan abin da ya rage mishi babu daman ya je wannan sa'ayin ko tsawafi ya zo ya riske sa a arafa ya yi to shi kai tsaye kawai zai wuto arafa ne kaga shi yana da zikil wakti kenan yana da kuncin lokaci ina fata an gane mala yace a ta makkata in kana da yalwan lokaci kamar waɗanda suke tafiya tun yanzu kenan kaga har yanzu ba a zo lokacin da za a fara aikin hajji ba har yanzu akwai kaman kwanaki ashirin da ko eh akwai kaman kwanaki ashirin da mala yace li fawatil qudumi fa yadkhuluha min as-saniyati al-ulya idan ka iso Ka'aba sai ka shigo ta ainihin wato tsaunin da yake a madaukaki akwai wani hanya ne da ake shigowa shi ake cewa saniyatul ulya a yanzu kam ana ce mishi babi al-ali ko babul mu'alla haka ake cewa wannan wajen yanzu ina fata an gane to abin da yasa ake cewa mutane su shigo ta nan dan shine zai lidin ɗinka zuwa ga kofan da in ka shiga za ka fuskanci ka'aba ne ta daidai saitin hajarul aswad yes shi yasa ake cewa a shigo ta wajen kaga kana zuwa dama daga nan za ka fara tawafi ba sai kai wani randa bawul ba amma wanda ya shigo ta kofofin baya kaga zai fara kewayo ka'aba amma bai fara tawafi ba kuma har sai ya zo saitin wannan wajen shi yasa ake bada wannan shawarwari na shiga amma yanzu yadda alhazai ke shiga cikin hajaran majaran din na a ruɗe wa zai san mata inda ya shiga kawai sai dai ka ji ka cikin ka'aba kawai ina fata an gane malam yace hatta ya asiyal masjida sannan sai ka zo masallacin haram harami fa yadkhulu min badi bani shayba ka gani ko sai ya baka daman ka shigo ta wannan badi bani shayba to shi ma yanzu ka je ba za ka ga ana ce mai wannan babu bani shayba ba an caccanza mai suna yanzu za ka ji ana ce mai ta babu malik fahad kusan ta nan ne za ka haka ne ko ta nan ne in ka shiga za ka je daidai wannan seti amma kamar yadda muka ce ko da baka shiga ta wajen ba abin da dai ake so shine sai ka dawo ta kusurwa hajarul aswad daga nan za ka fara tawafin insha Allah za mu zo mu ji bayanin yadda ake yi tawafi a gaba shi ma za mu saurara ne insha Allah sai dai wajen talbiyan can shin ana farawa da bismillah Allahumma labbaika labbaika ko ko talbiyan kaɗai ake yi ko kun fahimta wannan ya tuna mana wani matsala da muka tattauna kwanaki malam Kabiru ka tuna ko na addu'an shiga ban ɗaki Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith in ba kuma ta ba lokacin muka karanta bismillah ko Allahumma inni har lokacin mala yake tabi cewa ya ji mala albani namu nan ya ce ba a yin bismillah gaskiya ne ni ma na koma daga baya na saurara na ji inda malam ya faɗa haka an fahimta ko kuma na je na jibi inda ya yi ishara cewa a je a karanta sai dai gaskiya kuma na gano maganan ba daidai ba ne za a yi bismillah ɗin ina fata an fahimta babu shakka yana nan magana a cikin tamamul minna na malam Nasiruddin Albani abinda Nasiruddin Albani ya kawo shine abinda malam yake ishara cewa hadisi da ya zo akan cewa za a yi bismillah hadisin bai inganta ba tam ko kun fahimta to amma rashin ingancin hadisin bai kore za a yi bismillah ba shi yasa daga ƙarshen jawabin shi kanshi malam Nasiruddin Albani sai ya ce to yanzu tunda mun gane rashin tabbata ku karanta tamamul minna jama'a farko farko za ku ga wannan bayanin bahasi ne mai zaman kanshi daga ƙarshe sai na so jin albani ce tunda hadisin yanzu bai inganta ba yanzu ya kore faɗin bismillah kenan in za a addu'a shigan ban ɗaki sai ce bai kore ba dalili sai ce za mu yi amfani da dalilai umuma da suka nuna annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin abubuwa da bismillah wannan dalilin ya ishe mu mu yi bismillah ba wannan hadisi mai rauni ba Allah ya sa kun fahimci ba bayana saboda haka in za a shiga ban daki za a ce bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith to shine nan ma shin mutumin da yazo zai fara talbiyar sai ya ce bismillah ko allahumma labbaika labbaika din kawai zai ci gaba ina fata an gane shi ma za a jira akan irin wancan dalili na umumi akan duk abin da zaka fara ka fara sai bismillah in kai babu laifi amma zaka iya dauka kai tsaye allahumma labbaika wa labbaika allahumma labbaika din insha Allah sai dai kuma wani dan gyara da malamai ke yi wajen yin talbiyar akwai inda wasu ke jan numfashi wanda bai kamata ba shine labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata ko laka wal mulk ba a jan numfashi ana sai dai ka hade innal hamda wan ni'mata laka wal mulk haka ake karanta amma rabewa din to yana lalata ma'ana amma haka zaka ji ake yi a Saudiya haka ake sawa a gidajen rediyo kowa haka yake ji innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la ba daidai bane so hadewa ake insha Allah Allah madaukakin sarki ya samu dace jama'a za mu saurara anan sai in Allah ya kai mu mako na gaba muna da karatu ko ko ya shiga karshen wata ina ga akwai karatu mako na gaba insha Allah sai mu haɗu mako na gaba da wannan muke cewa yau sha tara ko to muna da karatu kawai ko to insha Allah mu haɗu mako na gaba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم